الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في قتل الغيلة والسحر babin da ya zo ko ba nan ba ne ba haka ne babin da ya zo na bayani hukuncin kisan gilla da kuma sihiri a yi mutum sihiri me ke hukunci akwai bambanci tsakanin kisa a kashe mutum da kuma kisan gilla a yi an bayyana an fahimci mai kisan gilla ko aka yaudari mutum aka ji aka kashe shi قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة سيدنا عمر يا كشي وإن سمتاني بيركو بكوي برجل واحد قتلوه قتل غيلة sun kashe su mutum biyar ko bakwai suka kashe mutum ɗaya kisan gilla sai sayyidina umar ya kashe su baki ɗaya waƙala sai ce waƙala umar ce sai na umar ya ce lauta mala alaihi ahalu sana'a laƙataltuhum jami'an ya ce ba biyar ko bakwai ba da mutanen kano duk za su hadu sana'a duk za su hadu su kashe mutum kisan gilla ya ce za zai kashe su duk baki ba in ji sai na umar ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أنه بلغه يتي أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها حفصة ما تم زن الله صلى الله عليه وسلم تاكش وتبي وتلتيمة السهري وقد كانت دبرتها نانا حفصة تايب مهمة تدبير معناه almudabbara wannan baiwa mudabbara ce bayan na mutu kin zama ɗaya to sai ta je ta mata sihiri o me sihirin mai kai ko ta son ta yi sihiri ne a gaggauto da abin kafin ta mutu a ce an yan tata to sai na na hafsa ta ce a ji a kashe ta fa amarat biha fa qutilat sai ta ce a ji a kashe ta sai aka ji aka kashe ta na na hujja kenan na in mutum yayi sihiri sai a kashe shi qala malikun imamu malik yace الساهر الذي يعمل السحر من سحري وندك سحري ولم يعمل ولم يعمل ذلك له غيره با wani ne yayi masa ba akwai wanda zai yi da kanshi akwai wanda zai je da zai je sa ayi mishi ba haka bane ba ba haushe matsafi da ko menene malami ne wajen shi ya ce malam ina son a yi min kaza kaza kaza a kashewa ne ko a yi mawa ne a lahanta shi ko a gurgunta shi ko a yi menene sai wannan mutumin matsafi sai ya je yayi akwai maji tsakanin shi da wanda yayi shi da kansa huwa masalul ladzi qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi yace ai Allah madauki sarki ya fada a cikin littafin sa mai girma wa laqad alimu laqad alimu tabbas dahir babu ko shakka بالتحقيق علموا أن يهود سنسني laman ishtarahu ay laman ta'atahu duk wanda ya mu'amalar sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqin ba shi da rabu ba shi da nasibi ba shi da rabu al akhirah fa ara an yuktala zalika idza amila zalika huwa nafsuhu sai imam malik yace akan haka ina ganin wanda ya sihiri za iya kashe shi babu ma ya jibu fil amdi babin da ya zo yake bayanin abin da yake wajaba a cikin kisan ganganci a kashe mutum da gangan me yake wajibi a kai qala wa haddathani yahya an malik ana umar bin husayn maula aisha maula aisha bint qudama anna abdul malik ibn marwan aqada waliya rajulin min rajulin qatalahu bi asa wani ya kashe wani da sanda sai aka je aka yi kisa shi aka yi akawa da kenan ko فقتله وليه بعصا قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا يجي الأمر عندك باب صاباني أتكيش أوجمه أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا إما تن يبكي متن صندا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا ويجي فيش لدوسي كويدا كيشي دقنقن dukan kawo a kuka ko famata min zalika sai ya mutu daga wannan duka ko sandan ko menene fa inna zalika huwa al'amdu wa fihi al-qisas yace ganganci kenan za a yi kisashi sai dai in an yafi qala malik imamu malik yace fa qatlul amdi indana yace abinda ake ce mai kisan ganganci a wajen mu an ya'ni da rajul ila rajuli fa yadribuhu hatta tafida nafsuhu mutum ya je ya samu mutum ya ta dukansa har sai ya mutu wa min al'amdi aidan an yi dirban rajulun rajula fi na iratin ta kuro bai na huma mutum akwai adawa gaba kiyayya tsakaninsu ya je ya samu ɗayan ya yi ta masa duka har ya bar shi jina-jina ya tafi tun mai yansarifu anhu wa huwa hayyun fayunzi fi darabihi ya tafi ya bar shi jina-jina amma da ran shi daga baya sai ya mutu fa ya mutu fatakunu fi zalika alqasama to wannan imamu malik yace kasama za a yi za a zo a yi rantsuwa ne ka'idan alqasama ko qala malik الامر عندنا انه يقتل في العمد الرجال الاحرار بالرجل الحر الواحد yace za a kashe da ya kashe da ko wan nisa'u bil mar'ati za a kashe mata in sun kashe mace daya in maza suka hadu suka kashe mutum ɗaya za a haɗa kashe su baki ɗaya haka mata wal abidu bil abdi haka bayi da bawa kazalika babu qisasi fil qatl babun da yazo na kisasi a cikin kisan kai قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا yace an kawo mutum cikin maye alhal ya kashe mutum faka taba ilaihi muawiya an naqtuluhu bihi yace ku kashe shi sakamakon abin da ya kashe shi ma don yana cikin maye baya hana cewa yayi barna a kyale shi an fahimta qala yahya akwai bambanci tsakanin mutum yayi maye mutum yayi maye ya sha giya kenan ko to ya sabi Allah ne ya gusar da hankalin shi ya sha bamban da mutum ko yana cikin hauka ko ya manta ko ya menene da menene wannan wannan ganganci ya saba wa Allah wannan kuma abu ne ya same shi kaddara ta same shi qala yahya qala malik yace imam malik yace ahsanu ma sami'tu fi ta'wil hadhihi al-aya abu mafi kyau cikin abubuwan da naji a cikin fassarar wannan aya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala الحر بالحر والعبد بالعبد لا ان دا يكشي دا اكشي ان باو يكشي باو اكشي فهؤلاء الذكور والانثى بالانثى ما كما دا ماشي ان ماشي تكشي ماشي سي اكشي تا ان القصاص يكون بين الاناث كما يكون بين الذكور انا كساسي سكان ماتا كما يندا اكي كساسي سكان مزا والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة ماشي اه بابا وبا اه za a kashe ta in ta kashe mace ya kama yuktalu al-hurru bil hurri wal amatu tuktalu bil ama haka baiwa ita ma za a kashe ta in ta kashe baiwa kama yuktalu al-abdu bil abdi wal qisas yakunu bayna an-nisa'i kama yakunu bayna ar-rijali wal qisas aidan yakunu bayna ar-rijali wan nisa'i haka kuma ana kisasi tsakanin namiji da mace namiji kashe mace mace ta kashe namiji وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه yace abin da ya sa muka fitar da wannan hukuncin shine ai Allah madaukakin sarki ya fada a cikin littafinsa wa katabna alaihim fiha muka wajabta musu a cikin alkinaya tarji'u ila ma za at-taurat wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs tabbas rai da rai wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص أبن الله يفتاكين كان فهمت فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها, وجرحها بجرحه an ga mazhabi imam malik ko an ga istinbati ina ya samu hukuncin cikin alkur'ani ko malamai sai da suka yabe shi suka ce ya fi kowa iya istinbati a cikin ayan alkur'ani qala malikun imamu malik yace fi rajuli yumsiku rajula lirajuli fayadribuhu fayamutu makanahu mutum ne kawo ya rike mutum wani ya dinka dukansa har ya mutu to ya za a yi rike shi yayi wannan yazo ya dinga dukansa har sai da ya mutu قال أنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل به جميعا إمام مالك يقول إن يارك شني ياسا كشيش زا أي أكي مسا دوكا هر يموت زا كشيش سو دوكا دا شي دا يركن دا وان دا يكسر وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس إن كما أكا كتي ويارك شني dan ya san za a dake shi ne ba dukan kisa ba abinda an saba duka ko dan bulala ko dan abu haka za a yi la yara annahu amada li qatlihi bai san cewa za a kashe shi bane fa innahu yuqtalu al-qatil wa yu'aqabu al-mumsiku ashadda al-uqubati wa yusjalu sana wanda ya kisa wanda ya kashe shi sai a kashe shi wanda ya rike kuma shi ma wanda ya rike mutumin aka yi masa duka har ya mutu tunda an tabbatar da cewa ba yaƙi bai san za a kashe shi bane to shi ma me aka ce mishi yu'aqabul mumsiku ashaddal uquba za a yi masa uquba mai tsanani wa yusjanu sana a aure shi kurkuku shekara li'annahu amsakahu wa la yakunu alayhi al saboda ai shi rikewa yayi ba shi ya kisan ba yasa ba za a kashe shi ba amma in aka tabbatar da cewa ya san kashe shi za a yi rike aka kashe shi da shi da ya rike da wanda ya kisa duk za a kashe su qala malikun fi rajuli yaqtulu rajula amdan aw yasqaw aynahu amdan mutum ya kashe mutum da gangan ko ya cire masa ido da gangan fa yuqtalu alqatilu aw tusqaw aynu alqat faqi qabla an yuqtasa minhu to ya zo ya kashe shi ko ya cire mishi ido to kafin a zo a yi kisasi sai ya mutu ko wanda ya cire idon shi ma kafin a zo a yi masa abin nan kisasi sai ya rasa idon shi shi ma idon shi fita to ya za a yi annahu laysa alaihi diyatun wala qisasu wanda ya kashe za a kashe shi ya mutu to kuma za a kama ba za ba shikenan magana ta kare kenan wa inna ma kana haqqul ladhi qutila أو فقيت عينه في الشيء بالذي ذهب إنما ذلك بمنزلة رجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل إمام مالك يقول أبن دي ساي وانا هكونت شيني متن ne ya zo ya kashe mutum da gangan kafin a yi masa kisashi sai ya mutu to ya za a yi ya za a yi shi kenan ba za a kama ba wanda za a kama فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى سيتي سبو دا الله مدعوك كين سركيتي كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد قال مالك فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله أيتي هنا دا حق انكساشي أكون وان دا يكشي وان دا يكشي يا مت فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية tun da wanda ya kashe shi ya mutu to babu wani kisasi babu wata diya da za a biya qala malikun laysa bayna al-hurr wal 'abd qawad fi shay'in min al-jirah babu qawad tsakanin bawa da da a cikin jin yajin masa ciwo ko ya masa miki ko ya masa rauni wal 'abd yuqtalu bil hurr idza qatalahu 'amdan za a kashe bawa in ya kashe ɗa da gangan wala ya tsar hurru bil abdi wa in qatalahu amdan wurin imam malik in ɗa ya kashe bawa ko da gangan ne ba za a kashe shi ba wa huwa ahsanu ma sami'tu wa huwa ahsanu ma sami'tu yace abin da yafi zaba kenan yafi zaba kenan a cikin abubuwan da yace ma'ana akwai maganganu kenan da aka faɗa amma shi abin da ya faɗa kenan ko babul afwi fi qatl al amdi babin da ya zo na yin afuwa a cikin kisan ganganci ala haddafani yaya an malikin annahu adraka man yarda min ahli al-ilm yaquluna fi ar-rajuli idha awsa an yufa an qatilihi idha qatala amdan inna dhalika ja'izun lahu mutum ne aka zo aka kashe shi kafin ya mutu sai ba da wasiya na yafi ma wanda ya kashe sai ya mutu to ya za a yi eh shi kenan wa annahu auladu damihi min ghairihi min ghairihi min awliyaihi min ba'dihi shi ya cancanta da jinin da ƴan uwansa to shi kuma yace ya yafi to ya za a yi eh shi kenan kai tsaye ko za akwai nazari za a yi nazari a ciki eh hukuma to ala malikun ai hukuma ba cikin jin ba ba hakkin wanda aka kashe ta bi ba fa za ta tana hana a ci gaba da yin irin waɗannan abubuwan ne eh shi yasa a keta doka ko ai abin da bai dace ba to shine hukuma sai ta shigo a ciki sai ta yi abin da za ta yi kowa ya razana ya ji tsoro in na fi wani karfi to ban fi hukuma karfi ba an fahimta eh eh a wannan to wannan wani hukunci ne daban ba shi cikin abin da muke magana a kai muna magana ne akan shari'a ko kai kuma kana magana ne kan al'ada ko kan abin da ke gudana abin da ke gudana inda ake samun matsaloli kenan magana ɗaya wata magana a ɗauke ta a shigar da ita cikin wani magana ko maganan da bata da amfani a kawo a ce za a yi ta dole sai ta yi amfani kuma ba za ta yiwuwa ta yi amfani ba duk da 'yan siyasa da malamai da duk masu maganganu ya suke ce ai zamanin saddauna ba a cin hanci ba a daiban dukiyar gwamnati saddauna ya mutu bai bar komai ba aminu kano ya mutu bai bar komai ba tafawa balewa ya mutu bai bar komai ba waɗannan maganganun duk haka suke gaskiya ce amma a lokacin ba yayin ɗaiban kuɗi ake ba kare mutunci ake yi shi yasa ba su yi ba ba za su iya yi ba a kare mutunci ka kare mutuncin gidanku ka nuna kishin abin nan to amma yanzu mutane sun nesa a cikin ɗeban dukiyar kowa ya ɗebi dukiyar na fitan hankali shi kuma ka zo kana magana ce a daina ɗeban dukiya dawowa da shi za su yi dawowa da shi za su yi eh abin da zai amfani shi ake yi lokacin da mata ke gida aka ce wa karrafi buyi tukuna dama ba ba za fitowa za su amma kafin ka tashi kai ka fara wa'azi mata sun shekara 20 30 40 waje sun yi secondary sun yi university sun gama sun kama aiki suna fita suna kai su kawo har aka cikin aka haife ka sai ka zo ka ce musu fitar nan ba shi da kyau kar su fita kai kai za ka fahimci kanka ma balle su su fahimci ka eh za a fahimci juna eh a in za ka sauke nauyi sai ka yi abin da zai amfani ba ka sauke nauyi ba mana da suke cewa su yi fushi ai 'yan siyasa barayi ne ba sauke nauyi kenan sauke nauyi kenan ba ana ba a'a shi ma yana yi ne don yana jin haushin 'yan siyasa da suka ɗeba kuɗin su hau mota su gina gida su ke ta sarrafi yadda suke in ya tuna sai ya ji mai eh an ba shi kadan sai ya shuru ke sa wannan maganganun ba amfani ne da su ba wani yana limanci in ya tashi ma'aikata ne yake musu nasiha ku yi tsantsi ne a daina cin haramu a daina tara haramu kaza kaza kaza suna kallon shi ba abin da suka ce mai har ya zo ya yi ritaya sai da ya wata uku babu wani hakkin shi da ya fito ya zama da ba shi da ko kwandala ya ce da Allah ku taimaka min da dubu hamsin sai suka ce a cikin wani kudin eh sai wannan ya kalli wannan a cikin wani kudin yake ne ma yanzu yana magana suka ce mu za mu da muna tarawa sai da yazo ba kudi ya gama ya yi ritaya ka san yanzu Najeriya in mutum ya yi ritaya zai ko haka no zai wata shekara nawa ba ba shi komai ba eh to iya takaici kenan ka tsaya tsaya anan waɗanda suka saci duk suka kwashi dukiyar suka gashi nan su hau mota su da 'ya'yansu sai yadda suka ga dama suke da kuɗi kai kana sallah masallacin gidan su je umra su je hajji ba haka bane ba su tashi ranar laraba ne su tashi ranar juma'a ne su tashi ranar asabar ne duk dai za a je hajji ne raba suke yi su raba kujerun su babba mutane to waɗannan matsaloli ana bin su ne yaya za a yi su yi amfani ba wai a yi su yadda ba za su yi amfani ba ana fahimta ko saddaura bai tara kuɗi ba tafawa balewa bai tara kuɗi ba menene da menene kuwa aminu kano bai tara kuɗi ba wannan zamanin su mutunci ake karewa da nuna kishin ka kare addininka da mutuncin gidanku ka nuna ka isa ka fi karfin tara kuɗi sai aka zo aka shiga wani hali wata rayuwa kowa masu ɗeba sun ɗeba har ya shallake hankali kuma kuɗin na hannunsu sai ka zo kana ce musu a daina ɗeba sun ɗaya ba a shi daga ce su kawo ko kuwa za su kawo ba su kawo ba to wanda ke zaune shi bai ɗaya ba ɗin yana kallon suna yadda suke so da kuɗinsu duk mota mai tsada sai su sai 'ya'yansu sai matansu duk kaya mai tsada sai su duk wani mai tsada sai su yana zaune yana jin zafin haka suka ce shi kar ya ɗaya ba a su baka hana su ba ni da nake kwana yunwa za ka hana ne sai a ina shauraren shi ne ma yake bata min lokaci sai ya ga galimami yana musu wa'azi ku yi ai tsantsi ne da tsantsi zo ai ai ritaya ba ba ba komai wata uku ba komai da Allah ku ba ku taimaka min da dubu hamsin sai wannan a cikin wani kuɗin a cikin wani kuɗin za a baka dubu hamsin mu dai kun bar san kuɗin da muka tara kuma ka ce mu daina tarawa ga shi yanzu ka zo kana roƙon mu saboda irin wannan ranar saboda ranar takaici wai saboda wannan ranar suka tara to shi sa ba komai ake fada ko ake yi a magance abu ba fa wani abin ai kara dagula al'amari ake kara dagula al'amari ake an fahimta to shi sa in za a fada sai a san me za a fada in ana son ai gyara sai a san yaya za a yi ai gyara kada a yi abin da zai tunzura mutane a ya kara lalata su an fahimta? a yawan ce musu barayi barayi sai ya zama musu kamar ado kamar yabo ne ba sa jin kyankyamin wannan abu ba sa jin zafin wannan abu ba haka bane ba to sa'an nan kace sun ci haramun sun saci dukiya haramun ne suka ci naman kaza suka ci kilishi suka hau motoci suka yi menene da menene kai kuma shedan ya zo ya kasa ka ya hana ka hakuri ka faɗa ka faɗi magana أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه sun ci gasasshen nama haramu kai kuma ka ci mushe haramu an fada halaka sai sa manzala ce kuffa alaika haza haka ce zane suratul mujadila abin da yake faruwa kenan abin da kake fada din nan sata su kana jin hankalin Allah ne kana tuna ma Allah ne kana yi ma Allah bayani ne cewa ga abin da suke ciki da bai sani ba eh ya sani to me amfanin surutan da kake yi ainihin mujadala to وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين سيتمي يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا ranar da Allah zai tashe su baki ɗaya fayunabbi'uhum bima amilu fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasu ko sai kai ka ziga Allah والله على كل شيء شهيد ba haka bane ba sa'annan sai ce me alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin wala khamsatin wala wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu sa'annan sai ce me thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamati إن الله على كل شيء إن الله بكل شيء عليم duk abin da ake Allah ya san inda ake yi a Kano ake yi Abuja ake yi a ɓoye ake yi a bayyana ake yi a da ceki ne da menene duk inda ma ya kunu min najuwa salasatin illa huwa duk inda za ku gana abinda za ku shirya abinda za ku kulla Allah yana kallon ku mala'iku ba suna rubutawa to me sai Allah ma ya kalle ku duk inda kuke Allah yana tare da ku kuke shiryawa kuke abinda kuke duka kuna ɗaya ba duka Allah yana kallon ku mala'iku na rubutawa to shi yasa kai ka fito kana cewa barayi ma'aikata duk kana bata makanka yadda al'amurra ne kana yi da su ne don ata duru na malghi ba kun san menene giba zikiruka a haka bi ma ya karau ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so ka ambata suka ce ya manzo Allah in kana fihi sai ce ai in ba shi in baya yin wannan ma abin da kai masa ƙarya kenan yana yin abin karka faɗa ka boye ya saci kudin gwamnati dukiyar jama'a da shi da matarsa da iyalansa sun hau mota sun ci abincin da suke so sun sa tufan da suke so ba jin daɗi suke yi ba kafin su je su biya ranar lahira kai kuma ka kasa hakuri ka zo kana yi da su kana zagin su kana cin mushin naman mutum eh to me amfanin faɗa sa na kuma sai su yi na maka dariya dariya suke maka ga ai yanzu suke daga baya za su zo su daina fadar wannan abin sai ga ana kira ka baka da farashi a wajen su ran da ya ga dama sai kira ka ya baka dubu hamsin dubu ashirin sai ka karba kana godiya kana addu'a sai je yana dariya ba ga su ba ba ga su ba kai ma ka fara sa riga mai kaza da sai ga sai ga abin ya fara sauka ana sassautar da harshen ba a yi kaza kaza dama dama farkon abubuwa haka ne farko da shekaru arba'in da biyar hamsin da aka ji jami'ar islamiyya ana karatu duk wanda ya zo sabo ai talabijin haramun ne ai talabijin bai haramun ne ba shi da komai kenan in ya fara karban abin da mukafa a alawa sun shi ime ne bayan magarba zai zagaya zai sai bi lungu ya kai za aje matar shi gida ta bayan fasko saboda me yanzu ya canza fatawa a kan yadda yake da ba haka ba ne ba ya canza fatawa ai kaza ai kaza ai kaza kowa kuma yanzu ya gan shi sai da me ake zama gaban talabijin da me haka ake in za a je a yi rushe rikodin sai ya je da huluna uku ko hudu ko biyar ko minti talatin ya zo ya cancan za a je ba haka ba ne ba duk dabaru ne allah yana kallon ku yana kallon masu yi ba sai ka ziga Allah ba ba sai ka Allah ba ziga shi ba ya masa jan hankali ba tuna masa ba ya mene da mene da mene ne a'a abin da kake faɗa din na Allah ya fi ka sani shi an fahimta ma yakunu min najwa thalathatin wala illa huwa wala wala illa huwa ma'ahum aina ma aina ma kanu banda Allah wa ya isa ya faɗi wannan duk inda suke a najeriya suke a cikin najeriya suka aje kudin sun fita da shi waje ne binnewa suke yi allah ya san halal ya san haramu ko sai an nuna ma allah ga halal ga haramu sai an nuna ma allah abinda suke yi sata barayi ne mai da mai da mai abadan abadan in ta kama cikin karatu ko cikin nasiha ko menene shine sai ka fadi yadda gaskiyar abu yake ba za ka taba yin nadama ba a rayuwa har abada ba sai ka je kana fada don ka bata mutane ko ka tashi hankali ko ka da menene ba in kai haka ba za ka ci nasara ba fadi yadda gaskiyan abu yake a yi surutu a je kaza kaza a fadi kaza kaza kaza sai ga mu abu zai bayyana a'a kaza kaza kaza sai dai a mu ba cikin mu bane ba namu bane ba namu bane ba haka bane ba tun cikin Buhari ba abin da ban yi ba fada ba ba gashi sun bayyana ina ina suka bayyana eh adamawa ku nasara ada ku wallahi aqidar ciki a aqidar kenan kowa ya ce ba haka bane wallahi bai faɗi gaskiya ba sai dai ka daina sai dai ka daina duk hayaniyar da ake yi masaloli an san su shekara 60-65 yanzu za zo kuma na bata lokaci an su wanda ba su sani wasu ne ake yi wannan abubuwa so eh ba gaskiya tana zuwa tana bayyana da kanta ba sai ku ne sai ku kauce so eh wai gyaruwa za ka yi ko kaucewa za ka yi gyaruwa za ka yi ko kaucewa za ka yi ai ba da mana in ka kauce hanya mana ka kara lalata al'amari ke qala malik fi ar-rajuli ya'fu an qatl al-amd ba'da an yastahiqahu mutum ya cancanci yayi kisasa shi ce ya yafi wa yajibu lahu innahu laysa 'ala al-qatil aqlu yalzamuhu wanda aka ce an yafe mishi din nan babu wata diya da za a ce ya biya sai dai in wanda ya yafe din ya sharadi kafin ya yafe ce sai dai a biya kaza illa an yakuna lalli afa anhu ishtarata zalika inda al'afu anhu qala malik fil qatil amdan idza ufiya anhu wanda yake kai daga gangan sai aka yi masa afuwa annahu yujladu mi'ata jaldatin wa yusjanu sana ai masa afuwa sai a je ai masa bulala 100 a kai shi a kurle shi kurkuku shekara ɗaya qala malikun wa idza qatala ar-rajulu amdan wa qamat ala zalika al-bayyina in aka kashe mutum daga ga kuma aka samu hujja dalili akan haka walal maqtuli banuna wa banat wanda aka kashe din yana da ƴaƴa maza da mata kuma ya tabbata cewa gashi wanda ya kashe shi fa'afal banuna wa abal banatu an ya'funa sai ‘ya'ya maza suka ce mun yafi sai ‘ya'ya mata suka ce ba mu yadda ba ba mu yafi ba sai ce fa'aful bani na ja'izun alalbanati tun da ‘ya'ya maza sun yafi mata sai su yi haƙuri wala amra lilbanati ma albanina fil qiyam biddami wal afu ya anhu tun da maza na nan mata sai su yi haƙuri an fahimta babul qisasi fil jirahi babin da yazo na kisasi a cikin a cikin jin ciwo a jimma mutum ko a yi masa rotse ko a yi masa wani abin nan kala ya ya kala malikun al'amurin mutama wala inda na anna man kasara yadan aw rijlan amdan annahu yuqadu minhu wala yaqilu wanda ya karya hannu ko kafa da gangan shi a karya nashi ba sai a ce azuban shi su zo su biya ba fa in jaa jurhul mustaqadi minhu mislu jurhil awwali قال مالك ولا يقال من أحد حتى تبرأ جراه صاحبه in mutum ya jima wani ciwo ba za a rama ba sai a bar wanda aka jima ciwo sai in ya samu lafiya to shi kenan za a rama sai a rama in za a yi afuwa sai a yi afuwa fa yuqadu minhu wa in jaa jurhul musaqad minhu mithlu jurhil awwal hina yasihu wa huwa alqawd wanda aka jima ciwo sai aka yi masa aka rama masa to in da ya samu lafiya wanda aka yi aka yi ma kawari din shi ba ya samu lafiya daidai wa daida to shi kenan an yi kenan alkawari kenan to wa in za da jurhul mustaqar minhu aw mata wanda da aka zo aka yi mishi kisashin barna abin da ya karya ya karya hannu ko ya kai to da aka yi mishi sai ya mutu falaysa alal majruhi al awwal mustaqid shay'un wanda aka jimma ciwo sanadiyar shi aka yi ma wannan kisa shi din ya mutu wancan ba shi da laifin komai hakkinsa ne aka ba shi shi kuma wannan ya je ya mutu wayan bara ajiyar al-musakar minhu wa shallal mazurun awwal wanda aka yi ma kisa shi din sai samu lafiya to wanda aka jimma ciwo farkon sai shi sai samu rauni hannun ya shanye ko kafa ta gurgunce أو برأت جواه وبها عيب أو نقص أو أسل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية wanda aka yi mishi kisashin in ba za a saka karya hannunsa ba tunda don ya samu lafiya wancan ya zama ya samu cuta wala yuqadu bi jurhihi qala walakinahu yuqadu lahu bi miqdar ma nakasa min yadi al-awwal aw fasada minha sai ce sai dai sai a duba wancan da aka yi mafarnan aka zo aka yi ma wannan kisashi din illar da ta samu hannun shi ko kafarsa sai a kimanta sai a biya ba za a ce to mutum ne ya karya ma wannan hannu ko kafa sai aka zo aka yi mishi kafa aka yanka mishi aka karya musu kafa wance ya samu lafiya shi aka samu tawaya akan wanda ya samu lafiya ba a samu tawaya a ciki ba sai aka ce tawayar da aka samu a cikin can ba za a ji a ce tun da wancan ya samu tawaya wannan ya samu lafiya bar a sake karya hannun ba a'a sai a duba wancan tawayar da ya samu nawa kimarsa nawa ne to sai a biya wal jirahu fi jasadi ala misli zalika qala malik wa idha amada ar-rajulu ila imra'atihi fa faqa 'aynaha أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك إمت يدا غنغن يجمع ما تسروني فإنها إلى امرأته فإنها تقاد منه za a yi mishi kisashi abin da ya karya ko ya bata za a ce za a yi masa wa amma rajulu ya durbi imra'atahu bil habli wannan yayi ganganci ne jin mata ciwo ya cire ido ko ya karya hannu amma mutum yana ladabtar da matarsa bulala ne da yar bulala abin da ya dauka ba abin da zai ji ciwo ba ga yin wannan sai ya ji mata aw bi sauti fa yusibaha min darbi ma lam yurid wa lam yata'ammad sai ta samu kanta cikin wani hali da ba haka mijin ya so ba ya so ya ladabtar da ita ne fa innahu yaqilu ma asaba minha ala hadha alwajh to sai ya biya ba sai an yi miki kisashi ba wala yuqadu minhu wa haddathani yahya an malikin أنه بلغه أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ yace wannan babban malami ya yi kisashi da aka karya cinyan wani babu ma ja a fidiyati sa'iba wa jinayatihi as-sa'iba bawa ne aka cin shi sa'iba to shikenan an yanta shi kenan ko za a yanta shi qala haddathani yahya an malik an abi zinad an sulaiman bin yasar anna sa'ibatan a'takahu ba'd al-hujjaji wani bawa da alhazai suka ‘yanta shi faƙata labna rajulun min bani a'id min bani a'idin faja al'a'iziyu abul maktul wanda sai a'iziyu sai zo wajen uban wanda aka kashe ɗin ila umar bin khattab wanda aka kashe mishi sai zo wajen umar bin khattab ya tulubu diyata ibnihi yana neman diyan ɗansa da aka kashe faqala umaru la diyata lahu sai sai na umar ce ai ba shi da diya fa qala al-aiziyu ara'aita law qatala ibni sai ce sai na to me zaka ce da dana ne kashe shi fa fa qala umar bin al-khattab idan tukhrijuna diyatahu za ku fitar da diyarsa al-a'i fa qala al-aizi huwa idan kal arqab to ya zama muna rigima kenan kaman maciji mai zane mai bakin zane in ya turuk yalkam in an bar shi yayi cuta in an kashe shi wani ya zo kuma ya ta mashi fansa wani ya tul yalkam hada akhiru abuwa kitabil aldiyati fa ila kitabil qasama alqasamatu alqasamatu rantsuwa ne da ake yi an zo an samu mutum ya mutu a kofar gidan wa'in suka kaza sai wa'in suka waɗannan su suka kashe muna mutumin mu isa a ce za ku yi rantsuwa hamsin ku tabbatar da hakkinku sai su ce a a mu ba za mu iya yin rantsuwa hamsin ba don ba ma nan aka yi to za ku yadda su su yi rantsuwa hamsin cewa ba su suka kisan ba to inda hanyar da ake bi kenan ana warware matsalolin za mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya warware matsala insha Allah babu tabri'ati ahli dami fil qasama babin da yazo na kubutar barrantar da waɗanda ke da haƙƙin jini a cikin alqisama قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي ليلى ابن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمه انه اخبره رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه خرجا الى خيبر عبد الله بن سهل ومحيصه su ne rayuwa ta yi musu wahala kamfa babu abinci ba shinkafa ba komai sai suka fita zuwa kaibar neman abin da za su je ba sanu shi min jahadin asabahum saboda fatara da ta same su fa utiya muhayyisa fa uhbira sai da suka shiga kaibar sai suka rarrabu kai ka je nan ka samu dako kai ka je nan ka yanda za a yi mu samu abin da za mu koma gida sai aka zo aka samu ɗayan aka ce ai ga ɗan uwanka can an kashe shi fa uhbira anna abdullahi bin sahalin qad qutila wa turafi faƙiri bi'ir faƙiri bi'irin aw aini ga dan uwanka an kashe shi an jefa shi cikin rijiya fa ata yahuda fa qala sai zo wajen yahudawa sai ce antum wallahi qataltumuhu ce wallahi ku kuka kashe shi fa qalu wallahi ma qatalnahu suka ce wallahi ba mu kashe shi ba فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك sai dawo ya zo ya ce ma jama'ansa gashi fa wane mun gan shi cikin rijiya an karya mashi wuya an kashe shi yahudawa suka kashe shi thumma aqbala huwa wa akhuhu huwaisa wa huwa akbar minhu sai ya zo da dan uwansa wansa wanda yake ya girme masa wa abdurrahman fa zahada muhaysa li yatakallam sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su shimfiɗa yadda al'amari ya kasance sai dan karamin ya tashi zai yi magana وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر kai yaro ne bar babba ya magana duk inda kaga komai ya rikice yara ki tashi suna nuna yadda za a yi manya ba su daga cewa in kai magana a zage ka in kai magana a cima mutunci sai kuwa kawo zage shi cewa sai yara suka tashi manzo ce kabbir kabbir bar babba ya magana an fahimta يريد السنة فتكلم هويسا ثم تكلم محيسا سي بابا يفدا سنن كرمين كما سي فدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول إما أن يدو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب yace ko dai su biya diyan dan uwan ko kuwa a'a su shirya za a yaki faka taba ilaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu yace رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا sai suka rubuta jawabi suka ce inna wallahi ma qatalnahu suka ce wallahi ba mu kashe shi ba mu muka kashe shi ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma huwaysa wanda aka kashe musu dan uwa wa muhaysa wa abdurrahman atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum za ku yi rantsuwa 50 ku cancanci jinin dan uwanku in ya so yahuda su biya diya faƙalu la suka ce ba za mu iya rantsuwa ba ba ma nan aka yi ba mu halarci wajen ba ba mu gani ba zato muke kala afata halifu lakum yahud to yahuda su zo su yi rantsuwa su barrantar da kansu su kubuta da kansu daga wannan jinin kalu sai suka ce laisu bi musulmina ya manzo Allah yahudawa kaumun buhuta ko ta riwaya hum kaumun buhutu za su yi ƙarya za su ba musulmai bane yaya za mu yarda da rantsuwansu to kaga an samu rigima kenan ko to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indihi sai manzon Allah to gashi suna neman biyan dan uwansu ga waɗanda ake so za su biya biyan su kuma su yi rantsuwa ba su suka yi ba kuma babu dalilin da ke cewa su ne masu haƙƙin jini sun ki su yi rantsuwa wanda aka ɗora ma haƙƙi su ma aka ce ba za a yarda da rantsuwarsu ba don ba a yarda da su ba to ya za a yi shi manzo Allah ya raba gaddama shi manzo Allah ya kashe wutar sai ya cire rakumi ɗari a ajihun shi sai ya bayar fa ba'atha ilaihim bi mi'ati daqatin hatta udkhilat alaihim ad-dara qala sahalun sahal yace laqad raqabatni minha naqatun hamra yace cikin rakum wata raku wani rakumi ɗaya sai ya dai harbe ni fa qala malikun al-faqiru al-huwa al-bi'ru abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abinda ake so sarakuna su yi kenan abinda ake so gwamnoni su yi kenan abinda ake so shugabanni su yi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga abin zai kawo fitina sai kashe wutar rakumi 100 abu ne mai sauki aka ce ajihunsa wata riwaya suka ce min iblis sadaka sai malamai suka hada suka ce ya ya dauki kudin sa ne ya sai rakumman sadaka din ya biya an fahimta karshe da suka tabbatar manzon Allah ne biya a ajihun shi don ya kashe wuta to me zai hana a zauna lafiya me zai hana yahudawa dole ko suna so ko ba sa so su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yadda rayuwa ta zamo yanzu shugabanci ana neman shugabanci ne dan a dawwama kan shugabanci dan shugabancin ake nema zaka samu mutum sarki yayi sarauta kasa shekara goma shekara ɗari shekara hamsin shekara talatin shekara har ya mutu bai taba cire kuɗi a ajihun shi miliyan goma ko ashirin gina makasan makaranta ko asibiti ko masallaci ko gidan marayu ko wani abu a ajihunsa a ba zai taba haka za a gwamna ya zauna a ƙasa ya shekara hudu ko sha takwas ko sha shida ko talatin da biyu ya dai mulki ya yi tasarrufi da dukiyar ƙasan har ya mutu ko har ya sauka a ajihunsa ya cire miliyan goma a ajihunsa ya cire ya ce a yi ma mutanen kasar nan da na mori kasar nan ka za ka ba za ta bayyuwa ba to shi sa sai ka ga Allah ya jarabi mutane da wahalhalu da ba su da magani me amfanin ka mallaki kasa kana sarki duk goyon baya ka samu duk arzikin kasa Allah ya maka arziki ya yi ma wadata ya yi ma komai da komai har ka bar mulki ko ka bar duniya a ajihunka ba za ka ce mace da miliyan ashirin waɗannan manyan sarakuna fa miliyan ashirin wajen su kamar naira ashirin ne a wajen ka cire ka ce gashi a yi masallaci ka yi masallaci ko makaranta ko asibiti ko gidan marayu ko wani abu dai da talakawan da ka mallaka shekara ɗari su babu wannan haka gwamnati haka gwamnoni haka menene shi yasa da'iman kuɗin ake bukata sai Allah ya zo ya jarrabe su da aka ce innama sadaqatu lil fuqara wal to waɗannan mutanen da suka cancanci a basu sadaka shi wanda zai bada zakan ya fi su bukatan kuɗi wallahi ya fi su bukatan kuɗi ya fi su bukatan kuɗin saboda me kuɗin tara shi ake ba a san me za a yi da shi ba to sai zama ciwo ya zama kansa a cikin zuciya ba za a taba wadatuwa ba ko ka taba ganin baki daya shekara ta zo sarki ka za a ce dukiyata da ta najeriya da ta waje ga zakana miliyan 100 an bayar an taba yi ka taba ganin gwamnan da ya tara dukiyarka da ka mallaka halar aka ce ka fitar da zakka waye baka izini ka ɗebi dukiyar al'umma ka kashe shi yasa har abada ba za su ba a wadatuwa ko to lokaci yayi ko kuma akwai ruwa ko a wani minista ya fi ka son kudin to wayannan kuma akwai matsala gaskiya ba laifinsu su kadai ba ne kai ne lokacin da za ka tashi mimbari ko wa'azi ka ji zafi kana hasara kana jin ci kana jin zafi sai ka ce ai duk dukiyar da suke da shi haramun ne in sun yi sadaka Allah ba zai ba to ka ce Allah ba zai ba da lada ban dauko ba ka kuma ce gashi sadaka ko zakka ba gwan na bar shi ni da iyalai na mu ta zuwa makka muna umra ko da umran ba karba ba mu je mu ga fitila ba mu je mu ga haske ba mu sha ruwan zamzam mu dawo ba Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم